الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi a jirin da biyu ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba sati biyu da ya gabata mun tsaya a darasi na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul nur za mu tashi darasi na na biyar inda Allah ba aya ta 32 nan ne ko inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa an kifal ayama minku muna da kowa ubangiji madaukakin sarki sai mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da zamu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفحوا الحياة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم na'am إن يكونوا فقراء يؤمنهم الله من فضله والله واسع عليم Allah madaukakin sarki yace wa an kifal ayama minkum ko aurar da gwagwaran cikin ku waɗanda ba su yi aure ba wasalihina min ibadikum da nagartattun bayi daga cikin bayinku maza wa ima'ikum da kuma wato bayi waɗanda suke karkashin ku mata Allah yake iya kunu fuqara in har sun kasance talakawa yughnihimullahu min fadli Allah madaukakin sarki zai wadata su daga falalarsa wallahu wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki mai yalwa ne alimin kuma wato mai ilimi mala yake wannan ayar istabalat hadhihi al-ayat al-karimat al-mubayyana ala jumalin min al-ahkam al-muhtaba yace wannan ayoyin masu girma da daraja sun kunshi wato wasu hukunce hukunce wal awamir da kuma wasu wani umarni daga cikin da Allah yake wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwagwaran cikin ku shine malai yake to a zuwa karshen ayar a hada amrun bitazid wannan umarni ne na cewa lallai a aurar da gwagwari waɗanda ba su yi aure ba malai yake kada za ba da'ifatin min al-ulama ila wujubi wasu daga cikin malamai sun ce wajibi ne kenan iyaye daga cikin haƙoƙin da yake kansu idan yaro ya girma a karkashin su wajibi ne su aurar da shi yadda ake aurar da mace za ka za a aurar da namiji saboda an tihu da aka bayar umarni aka ba wa iyaye ba shawara Allah yake nema ba fahimta ta farko kenan sannan kuma akwai saboda wato waɗanda suke ganin su kuma suna ganin wato umarni ne amma ne sauki na mustahabban suna ganin wato ba dole bane a auren din amma dai yana da kyau dan mutum ya cika ladansa to idan ta yana gargashin sai kai wani mataki to ya auren din ku wanda suke suka raba abun gida biyu shine sun dauka cewa idan ka dauki aure larura idan aure larura ne idan aka abin da suke kira larura ko garura shine ba wai larura ta ba hauke ba a abin da yake da tasiri kenan dole idan dai aure dole ne sai an yi shi to wajibi ne sai ka aurar da ranka yana da daga cikin haƙoƙinsa kamar yadda larura cin abinci take kaga cin abinci dole ne idan mutum ya je aya wa aka daura ma aure liman ma zai gaya maka cewa to ciyarwa fa tana kanka to idan dai aure a wannan matakin yake to dole ne shi ma aurar da al'ayama idan kuwa an ɗauke shi leda misali ko fuleda wani abu ne na jin daɗi kamar kayan marmari kayan marmari yanzu a gidanka dole sai ka sai lemo da ayaba ka kai amma gero ba ko kwaki ko gari wannan wajibi ne to haka suka raba abin gida biyu idan cin abinci dole ne a gidanka to dole ka aurar da ɗanka idan kuma ka dauke shi a matsayin kayan marmari to ba dole bane sai ka aure da wanda idan mutum ya zo ya dauki matsalar ya kalla daga ci zai ga cewa wato akwai matsalar da kowanne za ka kalli mutum kawai abu da yanayi akwai wanda in ya zo za ka nuna masa wancan ra'ayin mutanen farkon saboda Allah wato tashin hankalin da ake ciki yanzu in mutum yana harkar da'awa zai san cewa akwai matsaloli masu yawa saboda matasan mu ne yanzu iyaye su sani da iyaye da yawa nan time bomb ne Allah a harka abin da ya shafi zinace zinace time bomb ne saboda kun san cewa wato daga ran da muka yi karatu na farkon suratul nur a ranar da wace gari kafin sati ya zago ni dai tambayoyin da matasa suka yi mun da yawa akan abin da ya shafi zina yana da yawa banda wanda zai tambaye ka mun ya taba yi yanzu ya tuba ba kace ba komai Allah ya yaje masa a wannan matsala ake idan da ya taba yi yanzu ya tuba fa to wannan gaba daya wato ya canja mun tunanin cewa da yawa abubuwan da muke ganin kamar wato ana ganin sai ka shiga gurin yan uwan mu yan south south ko south south west yanzu abin ya wuce nan mu ma namu matasa haka banda matsaloli da ake fama da juna yara yan mata da yawa mun zauna da malaman makarantu muna zuwa da awa makarantun boarding school da wani lokacin da abdi din ma an samu yara da yawa waɗanda suka sa implant a hannun da yan isassuwan da su wallahi alazim akwai wanda yake mu a makarantar su sama da yara 30 aka fito ne yan mata makarantar mata yake koyarwa to shi sa da yawa kalubalen da yake kan iyaye da suke ganin kawai ka dau yaro da ka kai shi wato balagaggen yaro a hada shi da balagaggen yarinya a private school dan ya dawo yana cewa ire ba turanci ka dauka ka fita baka fita ba wallahi baka fita ba da akwai wanda ya koyar da yawan zai da yawan mutane sun koyar a private school din za su gani yadda za ga an tafi break yara za su kulle da aji ita wasa wannan masifar yanzu a cikin ta mutane wai iyaye suna ganin wai yaro wai kan abu turanci ba ruwan Allah da turancin ka Allah cewa ya ayyuhan nabiyina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara da yawa wannan ayar biya ta kawai yake jiya ta ake kamar yadda na gaya rasuwa da aka yi bana shekaran jiya da aka yi a unguwar nan nake gaya wani nake ka san me yasa da mutane ka san idan matashi ya mutu yanzu nake matashi ko da a cikin da cizon wanda za a gaba a kawo wa mutuwa ta fi taɓa mutane ta fi taɓa a rika ganin yanzu mutum kuma yanzu jiya jiya mun je karatu da shi ya fita ko ya je kasuwa ya dawo to ta fi taɓa mutane shi nake ai ka san matsalar mu nake gaya wanda muka taure nake matsalar mu shine ayoyin muke biya ba ma ta dabbaru amma ka duba fa Allah ya yi walan yu'akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha kowa ya san ayar nan Allah baya jinkirta wani rai idan lokacin da yake kuma annabi ya ga mana ko ta rana sai mala'ikan mutuwa ya zo ya kai ba ziyara to biya kowa duk koda mumini ne kai sai ya zo ya kama ziyara ya kewaye kanka ya tafi sa kullu yawmin kamsa barai to kawai biya ayoyin muke ba ta dabburi to yanzu matsalolin da muke ciki kenan da yawa iyaye sun dauka kawai yaro je nawa ne suka ba wai iya turanci ba har waje sun fita ba sa jin kan iyaye nawa kai ta tawo ba da misali a gurin nan wanda bawon Allah da ake wato makanin mahaifinsa yake gaya mana yake yaron wato ya an kai shi waje yayi karatu ya dawo an zo an sai masa mota miliyan shida ya zo ya ɗebo fetur zai zuba mata wai irin wannan yake a ciwo masa ana rinrike jira wallahi ya zuwa mata wuta wai jiwa irin wannan yake so ba motar miliyan shi gafa to da yawa da yawan mu gaskiya dauka muka yi kawai wannan ayoyin da ake biya kawai biya sa ake a jimuriya amma ba ma tadabburin su wallahi tallahi kamar da Sheikh Usman dan Bodi yake faɗa sai Allah ya tsiye ka ya tambaye ka tarbiyyar ƴaƴanka kai bayan ɗaya kowanne daga cikin sai ka ga wa Allah ya ka ba ki riya a tambayi annabi alaihi salatu wasalam cewa haka kake yi amma ku duba ku gani dan Allah yarinya balagaggiya ke karanta sha biyar ta shi da ta sa kaya matsatsu sannan shi ma namijin ya sa abu ya matse ya sa gantuwa ya matso zuwa wasa tubutun wai ya to haka ƴaƴan kannan mala'ika jibrilu ne su su wayannan mazan da aka haɗa su mace da namiji a teburi daya kannan mala'ika jibrilu ne su da la ya'tura Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ko kuwa su ƴaƴan gidan na na Maryam ne su su mata haɗuwar mace da namiji kamar haɗuwar fetur ne da wuta ba za biya muku wani abu duk karatun mutum haɗuwarsa da mace sai dai ta kawa ta kwashe shi ba karatu ba kowaye shi kuma to yanzu ana akwai wanda ya koyar da cikin ɗaliban mu yana zama karatun cikin mu ya koyar a wata private school tana cikin gefen mu yace wallahi tallahi sun ta kama irin wannan problem ɗin kaga wai yara zagada zagada ayan yanzu su shiri ko a wai har wasan goyo ake a rufe aji shi kuma malaman suna safuru an fito break saboda mafi yawancin shugabannin makarantu ko directors ko principal ko proprietors sun ba su da manufa kuɗi suke nema za ga ba ka haida amma hukunta yaro saboda kar ka zo ka cire kanka kada cire shi ka rage musu kuɗi su kuma ko da yaushe kuɗi suke nema ai yana ɗaya da cikin matsalolin da yanzu za ku ga wato nake gaya wa nace yanzu kaga wannan tafin dogon tafi nace za a samu matsaloli tsakanin principal da kuma da da malaman makaranta nace saboda za a zuran da za a fara ajiri za a rufe makaranta nace sannan sun fara salari tun januwari nace to kuma ba su da kuɗin da za su biya salarin sakanta nace za a shiga sakanta wa azumi nace za a garje wanda za a yi na gaya wani nace anan ne za ka su proprietor sun zo sun ga malamai cewa to ba mu da albashi ba a da ajin saboda ma iya ba da biya zai hidima kayan sallah sai bayan sallah zai biya ko saboda haka ba zai biya daidai wannan lokacin ba za a samu problem nace to kaga nake ga wannan nace to kaga kai baka ba Allah ba kuma baka baka yi wa Allah yadda yake so kuma baka samu salari ba nace za ka yi babun ba ilimi kenan bi babu nace ko da a private school ka samu kanka kai iyayenka ka ɗauka wanda aka kawo ma kannan ka ne da ƴan uwanka musulmi ka ba su gudunmawa ta musamman to ga abubuwan da yake faruwa kenan makarantu makarantun mu ba na cikin binni wanda muke wannan magana da shi a cikin binnin ne yake cewa sun kama yara banda masu shan kirs ko a satin da ya wuce din nan akwai a cikin ɗaliban mu akwai wata dakta da ta bugo min waya an kawo mata yarinya yar SS1 wai wai uwarta ce ta kawo wai a ga mata aboki sai take tambaya ta wai me matsayar musulunci akan wannan nake gaskiya wato akwai hatsari ki dauka cewa musulunci ke wakilta a wannan gurin dole ki dauki wannan cewa kina wakiltar musulmi da musulunci ba ki tambaye su me ya faru ya ce mun wai yan taro ta ce da tambaye su yarinya ta ce wai wallahi gurin taro ta bi walima ta bi da ta bi walimar kuma walimar ma ta sauka alqur'ani bi wai yayan kawar ta ce ya zuba mata wani abu a ruwa ta shayi rajin dinta nace wallahi ban yadda ba nace ni a tawo bai guntuwar fahimtar ban yadda ba nace ki ƙara zurfafawa nace an zo da uban tace a'a nace to da matsala saboda haka da ta matsa sai tace wallahi ta in ba ta gaya maka gaskiya ba ba za ta yi ba da ta matsa sai ya nuna ta ta faɗi gaskiya amma sai da ma ta ce ke kun zo da mahaifin aka zo da mahaifin mahaifin sai a lokacin ya sani bai sani ba sun linke shi gaba ɗaya da uwar da yar saboda haka sai kike bayani yarinya take gaskiya ba walima take ba saboda haka lokacin da abin da ya faru ta sani da yaddata da kwantancin ta sannan kuma sun sha magani bai fita bane gaba daya shine yanzu kan yi mu mafita a asibiti sai na da ta bugo take ga mu nake datta kin ji abin da nake ga miki ko to wallahi tallahi yanzu matsalolin da muke inda za a yi ta fito da su ko wallahi sai wani ya kasa kai wai mutane suna ganin kawai shi kenan to ta yaya zamu gyara wannan matsalolin mu kyale matsalolin saboda wasu da dadin ji wasu da dadin ji saboda munin sun yi yawa fiye da yadda kake tsammani ta ya za a gyara shine Allah yake wa an kiwul ayama minkum wannan matasan da kuke gani ɗan bombi za ka ganshi da zuma ya tsaya a gurin gidanka kike kake yin ka na rantsi da Allah saboda ne akwai hanyar social media yanzu duk hanyoyin barna gaba ɗaya su sun san wannan social media da kake gani wanda ba ka tsammani yarinya karama yanzu kanta ya waye a harkar a harkar shigantaka a harkar wannan abin to me mafita an jihul ayama minku ku aurar da gogwaran cikin ku kawai wasali'ina min ibadikum wa ima'ikum da nagartattun bayi daga cikin bayin ku waɗanda suke maza wa ima'ikum da kuma bayin ku mata shine malamai suka ce ai an yi magana akan bayi ne to min babi aula kuma 'ya'ya. Allah gaba ɗaya ayar yayi magana ne akan bayi to min babi aula a tabo 'ya'ya. wanda ce bawa fa kaga sai an ta rage ake bai su ji kwaɗa wanda zuwa za yanzu in yace yana so a je guri kaza surprise za a je a siyo mar kaya a tafi yahuda suya wani baya kwana biyu uku ba a ci kaza ba duk stimulant gaba ɗaya yana gidan sannan ga kallo sannan kuma shi ba kanin mala'ika jibrilu bane duk wani stimulant zai sha madara ya ci dabino ya ci kaza ya ci nama duk wa'annan abubuwan stimulant ne dukan sannan kuma an ce ba zai aure ba sai ya kai wani mataki ko ba za ta yi aure ba sai ta kai wani mataki an haɗa ta da katuwar abul a kai shi ne za ga wani masu taɓa wasu fa yanzu wai shi ne suke wasabe shi wanda Allah ya hana wa yake fa manin ta gawara a zalika fa ulaika humul adun shi ne masu wasabe shi yanzu istimla'i to saboda haka ya kamata iyaye su sani wallahi cewa haƙƙi ne akan su sai Allah ya tambaye su sai Allah ya tambaye su amanar da ya ba su ba iya ta ƴaƴa mata kawai ba har ta mazan kun san problem din yanzu na mazan ya fi yawa abin da yasa ba a gane na mazan saboda su ba wani tambayi ita mace duk inda abin ya je ko ga shi kamar wannan da muke faɗa kun ga wata kila sau ɗaya ne amma kuma ga shi ta san an impregnating ɗinta dole dole sai ya nuna amma namiji in yana zina abokinsa za ka gani ba abokinsa za ka gani ba to ji sa Allah ya mukalla ayat da kyau cewa in ya kunu fuqara kaga bayan an kula na farko a aurar da su sannan a kula da social media wajibi ne a yi la'akari da wannan yana ɗaya da yake abin da ya janyo yanzu zina ta yaɗi na faɗa ku a kwanaki a nan akwai matashin da har yanzu na ganci kalmar tana faɗo mu abokansa suna gaya mun cewa ya gaya musu shi ya nemi ɗan mata sun fi ɗari yaro ne har yanzu bai aure ba ina in ko yanzu na ganci kawai abu kalmar da take faɗo mun kenan ɗari ai ko mangoro aka ajiye ma guda ɗari ka gaji mangoro guda ɗari ai za ka ko abin amma cewa yi wallahi ya nemi ɗan hausa fulani ba wai hauka fulani iyayensa gaba ɗaya ciki da wai sun musulmi ne to kun ga abu na biyu kenan a aurar da su sannan kuma a yi kokari a kiyaye harkar social media abu na uku shine iyaye mu rufa wa kanmu a fili mu sauƙaƙa aure wannan matsalar yanzu za ka ga idan aka sa ya ranar yarinya duk da aka sa ranar ta to uwar ta ba ta da abba shi kika fi tafiyo wai ta rika ajiye kayan kicin kenan wannan wata irin masifa ce wata tara za ta tara ajiye kayan kicin duk abin da ta rarumo za ta an gama biki kuma ba shi ake binta sannan ka koma bangaren angon shi ma banda ba uban da zai je kayan ɗaki mafi araha kwance shi ne na dubu ɗari da hamsin kwance kwance ne in dai kana son mai kyau wanda ko kuma ba kwance bane wanda gara ba za ta fara cin sa ba da zara an yi wata uku to ka samu wanda ya haura haka ai da akwai kafintoci a nan da yawa to sannan bayan wannan kuma shi in ka koma bangaren angon yana nan ya shiga wani yanayi da ka ganki kawai ka ga shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba haka za kullun zai rika cewa kawai aka yana tara ba domin abu biyu ne ya haɗa masa yana da yana haɗa lefe sannan kuma yana gini gane sai ga gini sai ganki gaba ɗaya koma wani iri ya ka tambaye ka addu'o'in sallar dare Allah kuwa kaji kaji yau ya ce ba kaza yayi wannan yana yayi wata ɗaya yana yi yanzu yake kara ma wata to wayannan matsalolin gaba ɗaya da suka kewaye mu to shi za za ga an zo dab da bikin an daga sun suna tare shekara ɗaya biyu sai koma bautan gunki kawai bautan gunki mana shekara kariyar kana neman yarinya kawai sai a koma bautan gunki to wannan suna ɗaya daga cikin matsalolin da suke haifarwa wato haifar da lalacewa ta al'amuran tarbiyyar musulmi a yanzu kamata ai kowanne bangare ya kalla ita ya zawwala yanzu matasan mu su ma dan ke ganta ka haka ji wace a kalli gidan da yake mai mene mai generator mai kano a waje wai anan za a nemo ɗan gidan wai saboda an tashi kawo kaya za a kawo maka kayan miliyan biyu da wani abu ai ga sunan suna ji wai miliyan biyu da wani abu to shi ma zai kai ma miliyan biyu da wani abu kana tsammanin zai saurari ka kawo akwati ɗaya da rabi yana jiran ka ba akwatina biyar shida bakwai a mu rage haka a rage haka warai kuwa a da ma ta zaki daga ɗari zuwa sama ba za ka bata dubu ishirin ba dubu sha wani abu ne shine minimum a kallon sadakin ba za ka hau wannan ba dubu ɗari biyu ɗari da hamsin ɗari uku ake tunani wallahi wannan yana ɗaya da yake abubuwan da suka tabbaba mana matsalolin aure to ga ga ga ga ga daɗin daɗawa idan santa za ga duk talaucin sa wai ya kama mafi arha matasan sun ce wai na ɗari da hamsin kuma a lokaci guda za a gama shi za a na gaya wani na gaya wata mata na gaya wasu mata na ce ni yanzu idan mutum ya fara kamun matsalolin aure cewa in dai mataki ne in ya zo musamman a matasa yanzu ya zo ya ce mun ya fara samun matsala kaza kaza kaza in na saurare shi ta nake dan da aka yi bikin an yi tasu ko waye ba Allah tambaye da nake kenan idan ya gaya mun an yi tasu sai ce ka je ke ta istighfar ba awa ɗaya bane awa biyu uku hudu awa biyar an gama yanzu ka zo ka na Allah ka yi man madan lafiyar shi kuma sai yake kama ka domin aljaza'u min jinsil amal kar ka dauka wai ga wasu arna ne masu yi tabarus a shi ubangiji salan kama mutanen sa daban-daban ne akwai wanda zai kace gantakar da gaba Allah ne sai ya baki lafiya ya baki kuɗi kuma amma kai idan yana son ka sai ya taba ka domin ke yayi ma zanuban ka tun anan sai ga mutum ya samu matsala to shi sa wai na ubuwan za ga wasu abokan ba za su taimaka ma ka yi harkar gini ba ma za su bada kuɗi a ita su wanda ba zai taimaka ma ta hanyar gina rayuwarka ta biyu ba domin ita ce rayuwa ta biyu dan daga rayuwar ƙuruciya ce ta aure duk wanda ya kace ya fara tayin daga gidan aure ce ya shiga uku domin gidan da zai samu sakina kenan to sai rautoci babu sakinar kwata-kwata kwata-kwata babu sakinar saboda haka wannan shine shawara a karatun mu na alwajil duk wannan gabobin da muka zo matasan da suka zauna karatun mu sun ji irin shawarwarin da muka bayar wajibi ne ka kiyaye irin wa'annan abubuwan in kana so Allah ya rufa ba asiri domin so kake ka samu ƴaƴa na gartattu kana yin auren kuma hankali zai fara hawanka ka gane cewa ashe duk wasu abubuwan dukiyar ne akai sai ka fara da gidan kuma cewa ina ma ba kai kaza ba to shi za aka matsa ka kai din bayan ka yi auren kuma za ka yi ba wanda suka matsa ba za ka rika ganin ashe su ne masoyinka na gaskiya saboda haka wajibi ne a yi wannan da za a zo ka ga akwai event center din miliyan ɗaya shi za yanzu wai har yan fajo da ya ji ya karɓo fashion zai buɗe event center haji ba wanda ya kamata ya koma zuwa ga Allah ya rike tarbin da zungure ne ya zauna a masallaci wai yanzu jira yake shi ma wai yanzu a rika kama kuɗi kawai lokaci bayan lokaci miliyan ɗaya har na fiye da haka a lija ku har na fiye da haka to saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa in ya kuno fuqara iyaye su kiyaye daidai ne idan mutum ya zo zai yi aure ka tuntube shi ka bincike shi da kyau bayan binciken asalinsa sannan kuma a binciki nasa hankalin da matsayinsa a yanzu dangane da fahimtarsa da addininsa kansa ba sannan kuma da sana'arsa wajibi ne a bincika sana'arsa amma sana'ar ba ba wai ana nufin dole sai wanda yake a babban harka ba inde mai zuciya ne yana sana'a awon akwai matakin da zaka ga in ka tashi bincike zaka an gaya ma cewa bai da aure amma iyayen sa gaya ma su kansu yake taimaka mu wannan mai zuciya ne ba zai wulakanta yarka ba Allah ko da ko ne zai ya ka abincin da za ta ci domin mun ga wanda suke da kuɗin kuma da suke hana matan abinci to dan ba da zuciya aka ba wa yana yana ganin siyan ta yi tunda siyan ta yi yana ganin a yau abin da yake ya zai iya zubar da shi ya ciwo wani to saboda haka yi za Allah ya ƙari bayani cewa in ya kunu fuqara amma talakawa ne ba yi mara sana'a ba yana sana'a ta amma talaka ne mai zuciya yughnihim Allahu min fadli Allah madaukakin sarki zai wadatar da su daga falalarsa zai wadatar da su daga falalarsa ya Allah yake wallahu wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki wasi'un me yalwa ne kuma me yalwatawa ne sannan kuma alimun masani ne domin mataki mai zuciya ba ta ce da ciki ba ta ba san me za ta haifa ba wata ta haifa biyu wata uku wata wata hudu domin kowa da ka gani daga ciki daga cikin matasa ba san nan gaba ba san waye ne shekara kaza baya ai ba ma jin mudassir a harkar kasuwar kwari wasu muke ji daban-daban kuma mataki ne wanda bai fi ajiyar ɗin mu ba mataki ne amma yanzu ka ga duk inda za a magana kasuwanci a kwari sai ka sai to haka Allah yake tsarin sa haka Allah yake tsarin sa cewa in dai mataki ne kai mai zuciya to kar ka fidda rai abinda ba a so ka zama kawai baka da zuciya ka zo ka zauna ka rika randana haka Allah ke ba ta ruwa to za ka gani kuwa shi sa wanda da cikin azan nan ba gari ta kuma bane ba John Gray ba a cikin su marubuta ya yi wani rubutu da yake ya wani tsari da yake cewa ba abin da yake kashe mutum irin hau. Yake shi yake kashe mutum dan da shi akwai wanda na sani na gaya malaman da muke koyarwa da su a Islamiyya yace akwai wanda na sani cewa tun kan da yauri tun muna matasa abubuwan ai matasan ne har yanzu tun muna wato shekarun yarinta ban fi shekara sha uku sha hudu ba sai a wannan lokacin na san aka zauna da shi zaka ji yana yawan magana yana cewa yana cewa ai in ya samu miliyan kaza kaza bi wallahi har yanzu a haƙe ko jiya da ragan gidi da daban wannan sa daban ta kure je irin shigan na haka saboda kullum wop ne da shi kullum yana cin manyan yayi haka da muka taso muka gani kullum mutum ne mai hop cewa in ya samu miliyan shida kaza bi kaza ni na jima tun ina primary nake jin wannan kalma a bakin sa kuma har yanzu a hopin yake yana ta kuma ya ci daukan tirba eh babu effort ko daya da Allah ya ce kuli amalu babu effort ta mutu to wanne yana kashe mutum ne ba kusa ba to saboda haka idan talaka ne mai zuciya to ka bashi yarka baka da kauji za ga wani mai halin ne wallahi je sai kaga an fi kama complain a gidansa fiye da wannan din in Allah ya dubi zuciyarka da kyakkyawan niyya ka bashi mai zuciya ne to ba za ka samu matsala da shi ba to wallahu wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki ne yalwa ne alimun kuma masani sannan bayan wannan kuma annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisin wato ibnu mas'ud mu ƙara ƙarfafan matasa annabi yake ya ma'ashara shababi ya ku taron matasa man tada alaikum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu ikon aure a cikin ku shine yana da lafiya ta jiki da ta hankali da kuma sana'a to lalle ya aure idza ga ibnu hazm ma ibn da ya taso ya ga ya taso cikin wadata ya karanta sha biyu sha uku ya aure da saboda shi wa sarake ne mai kuɗi sannan duk gidan mata ƴan mata ne bayi su suke man wanka kawai sai masa aure wannan shine tarbiyya man tada minkum albata falyatazawwaj lada fa innahu aqabbu lilbasari shi yake hana kalla kalla a waya dan dan san da zai shiga daki in ka hana shi kallo a tiki don makokin da ba ga a waya ba daki almajirai na taba ganin sun kewaye haka wata zan wuce na leka haka sai na ga kawai rashin mutunci ke kallo gaba ɗayan sun yi kewaye sun yi da'ira da ba an kaga an yi shiru kamar an samu atumani na su to ka leka wallahi kallon fina-finan ba ɗan ce kallo ban san lokacin da na sa kafa na rika wanda su wani da su kai duk inda ka ko tsoron gidanka ka ga an zo an zazzaura ka ji sun yi shiru to ka fito Allah kuwa fito da haka a gabu wa ahsanu lil farji aure shine yake tare al'aura maganin barkar a fara kawai ayi aure sai annabi yace wa man lam yastati fa alayhi bisaw wanda bai samu dama ba to zalla islauri da yin azumi fa innahu lahu wija domin azumi dandaka ne garkuwa ne shine shine mafitarsa lahu wija idan banda azumi ba ya daina kallakan ne sannan ya kiyaye stimulant idan kana azumi ma da kayan azumin za a kawo ba da lilo da kaza da duk kayan marmari ka ci to ana shan ruwa za ka ji sha'awar ta ma da don baka ɗauko salo ba in kana son wannan ala gaba ta malam a samu leman tsami mara sukari ko tsamiya eh a samu tsamiya ka yi amfani da ita ko kanwa duk abin ya yi ma yawa kuma ka daina kalle kalle da tsini ko to da dini to shi ne wija din to shi ne yake kunu fuqara yubni yawm Allah sannan akwai hadisin bukam Abu Huraira hadisi Imam Nasa'i da Tirmidhi da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa mutum uku hakki ne akan Allah ya taimake su na farko annaki wa yuridul abab duk wanda zai aure da niyyar kamewa to Allah zai taimake shi za ka auren ya zo ka rasa yadda aka yi Allah ya shiga lamarin na farko kenan sannan na biyu al-mukatabu yuridu al-ada da wanda aka rubuta wa fansa bawa ne yake da niyyar biya shine mutum na biyu sannan kuma na uku wal gazi fi sabilillah da wanda zai fita daukar kalmar Allah to wayannan mutane uku Allah ya alƙawarin taimakon wannan shine abin da yake kai da zarar an samu dama to a taimaka a auren da yake saboda al'amarin yanzu kamar yadda muke gaya wa iyaye ya wuce yadda ake tsammani ya wuce sai Allah yake ne mu ji aya ta
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Allah madaukakin sarki yake wal yasta'fidil ladina la yajiduna nikaha wanda ba su samu ikon yin auren ba su kuma su kame su kame su ba ma sana'ar kwata kwata su je kokari su kame hatta yughniyahumullahu min fadli sai Allah ya wadata su daga falalarsa wannan ba ita ce hujjar da wani zai dauka ya ce wani aure wasu ya yi mota ya gina gida yayi kaza yayi kaza yayi kaza da wasu suke daukowa ba ita ce hujja ba to saboda haka wanda ya zama bai da katabu zuciyarsa ta mutu da giyaji dan ba wanda zai tsawo yayi wata ba ka iya ci da kanka kai ma ba ya iya ci da kansa amma wanda yana da sana'a da wata kila in ya je dawo da darba ma ya cin tuwon gidansu za ka sai ya je ya kashe ɗari biyar duk wanda zai iya kashe ɗari biyar da daddare in Allah ya dande yana da sana'a zai iya rike masa dan za ga da ya tafi gurin mai indomi ko an fasa ba kwai an saba indomi ko ya tafi nan waje dan gidan dan asabi ki ya kashe 500 ai na ba ku a takaice ne to wanda kuwa 500 duk magidanci ka tambaye shi 500 irin albarkar da albarka take da ita irin albarkar da take da ita za ga naman da za ka ci ya kai kadai ka idan gida ka kai za ga yadda zai yarwaci mutane Allah saboda albarka hadisin Annabi alaihi salatu wassalam to Allah madaukakin sarki yake tsakani waɗanda ba su da ikon yin auren lallai tsakani haba ba ba su wata dama ba cewa shi masturbation istimna'i ko su je shi kaza shi kaza duka hatta ibn yahumullahu min fadli hatta Allah madaukakin sarki ya wadata su daga falalansa kamar ayat nan da muka wuce a suratul nisa'i ta 25 ومن لم يتبع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات kamar shi wannan ayat tana da kaman jijiniya da ita to sai Allah ya ce wannan shine yabta guna da kitaba to daga cikin bayin ku waɗanda suke so wato suke buƙatar a ba su fansa a rubuta musu fansa na bayi dan kaga ka siyo bawa dirhami 200 sai ce zan da Allah ka yantar da shi sai ce ka rubuta man nawa ma zai kawo ma zai je aikin karfi ya kawo ma sai ka ce wa dirhami 300 misali to wannan wato a mukatab shine mukatab na farko wanda ka rubuta wannan wanda ya nemi kai mar wato mukataba ka rubuta masa Allah madaukakin sarki yace to ka rubuta ba makati buhum ku rubuta musu ya nemi fanta da kansa to rubuta ma a zuwa yarjejeniya cewa zai rika bada naira dubu dirami goma duk wata a wata goma ne ban kansa ko wata sha biyar ko wata ishirin shi ake kira mukatab wanda ya karanta bidiyo da kyau zai ga ana kawo shi da mukatab da mudabba to saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace in alimtum fihim khaira mutakar kun fahimta akwai alkhairi a tare da idan kayan taji lalle zai zama mutumin kirki zai ci gaba da samar da wato zuriya tsayi ba ba zai je shiga wani kilik na kidnappers ko na kaza ko na kaza misali ina ina alimtum fihim khaira sai ka yi bincike mai kyau a kansa to shine Allah madaukakin sarki yake wa atuhum min malin lahi alladhi ataku ku ba su daga dukiyar da Allah ya baku wato ka ce zai kama dubu ɗari ko dubu hamsin to kai ne kuɗi ne ana so a ba shi kyauta ma ya kawo ya biya ka ku duba wata kalma da Allah ya faɗa kamar yadda malam Imam Sa'idi yake faɗa a cikin Karimur Rahman cewa Allah sai yace min malin lahi allazi ataku ku ba shi daga dukiyar da Allah ne ya ba ku ba taka ba wanda za ga jama'a wanda Allah ya yi wa haliye wa dukiya cewa kai a iya lissafi masana suka ce da wahala mutum ya shekara 80 da dukiya ba ina nufin wai wato tsawon shekara ya shekara ɗaya ɗaya har zuwa 80 yana ta juya ta shekara 80 zai iya yiwa mutum ya fara da dukiya kuma ya mutu da ita amma wata kila a tsakiya za ka ga yana cikin yin dukiyar wata za a samu kamfa ko wani jenuwar ta zo ka ga yanzu yanzu baya samun kuɗi da yawa abin da muke nufi ke ya ɗan karye yanzu kuma ya kuma tashi amma ya shekara tamanin tun a jere da dukiya kake da wahala ni za a ce kuma ana yi ma wannan ne za a rika taɓa ka ko wanda kake jin rich family ne ka je ka tambaye shekara tamanin tun a ce kana da dukiya kai kana ta juya ta ba wata matsala wata kila ka shekara ɗari a duniya a ce tun kana shekara ashirin da wannan dukiyar kake ta juya ta ba wata matsala ba ka taɓa samun tangarɗa ba aka ce da wahala ana iya samu domin wato wato hikima ce ta Allah amma da wahala sai kaga 1980 yana da dukiya 85 ta kari ya kuma kafin 1990 kuma sai dukiyar ta dawo ya kuma taji wata gina da dukiyarsa zai mutu amma a wannan gabar za ka yi ta ganin yana samun jarrabawa kala kala ya karye wani lokaci in zai baka tarihi sai ce lokacin wani sai lor wani ya taba karewa daga baya ya tsoro daga baya ya kuma kaza haka shi sa Allah yake kalubalantar mu cewa wa atuhu min malin lahi alladhi ataku ku ba su daga dukiyar da Allah ne ya baku wanda zai iya kwacewa shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wato wala tukrihu fatayatikum kada ku matsawa bayan ku alal bida'i wajen yin wato karuwanci me yasa aka faɗi wannan saboda a lokacin yadda suke yi mutum ya siyo bawa kawai sai mai da shi source of income sai ka ta idan sanka ya ajiye sai duk wanda yake kamar gidan karuwa ne duk wanda yake neman mata sai ya je gidan kudin da aka tara da yazo da yamma zai karba nawa kuka sai ya tattara da ba akwai mai tara kudi sai ya karba su aikin wayannan bayi kenan kawai to malamai suka ce wannan kamar da malamai da yawa suka kawo sababin nuzul na ayar ta sauka ne akan Abdullahi bin Ubay bin Salul shine yana da mabayi guda biyu wata ruwayar ma kamar da Rijadul Masjid ya kawo malam Ibn Jawzi cewa guda shida ne amma da ta mutuwa biyu shine bayi ne guda biyu da mu'aza da musaika wayannan bayin nasa guda biyu sai ya matsa musu cewa sai sun je sun sun yo karuwanci sun kaba ku shine wata ran mu'aza ta kalli musaika tace da ita tace wannan abin da muke yi in dai alkhairi ne in kana khairan tace ai mun yi da yawa in dai alkhairi ne to mun yi da yawa ya isa haka tace in kuma sharri ne ya kamata mu bace kawai gaba daya wannan tilasta musun da aiki to da ubangidan je zo suka ga mata cewa su ba ga abin da suke yi yake sai Allah ya saukar da aya wala tukrihu fatayatikum alal birati har ku takura wa bayin da suke karkashin ku don yin karuwanci wanda tabi'a ce ta in jahiliya gaba ɗaya duk wanda yake son kuɗi kawai sai ya wannan gurin gidan karuwai ya ajiye bayi ya je ya ciwo a kasuwa ya ajiye su a nan za a rika zuwa ne nan shi ana tara maku to haka daidai yake fa da wanda ya hotel ya ajiye ana fasadi shi ma wannan kamashin ake wayi to Allah ya ce in aradna tahassuna in har suna son kamewa wannan ba shi yake nuna in ba sa son kamewa kai ba ka siyo baiwa yanzu ita da ba karo sai ka ce ba komai da yake tunda ba za ya shafi ki kame amma ta yi ta taro kudin ta kama ba haka yake nufi ba sai Allah yake ni tabtagu arad al hayat dunya kuna yin haka ne don ku nemi wani dan amfani ne wannan rayuwar ta duniya kawai shi ne tabtagu arad al hayat dunya suna yi ne don samun amfanin duniya su tara kuɗi kawai to shi ne Allah madaukakin sarki yake yi to kaga anan kafin mu wuce ina aradna tahassunan abin da yasa muka ce ba ana nufin idan ba sa san kamewa sai su je su yi wa saboda hadisin Abu Huraira da Annabi alaihi salatu wasalam yake cewa yayi hani akan abubuwa na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kasbil hajjali wa mahril bazi wa qulwan kahir Annabi alaihi salatu wasalam yayi hani auza abubuwa guda uku yayi hani auza kasbil hajjal shine wato kudin wanzani wannan wanda suka karanta bulugul maram za su gani bayani sosai da domin annabi alaihi salatu wasallam hadisi ibn abbas ya bawa wanzani kudi bayan yayi masa wannan malai suna da bagaggani akai wa malil badi da kuma wato kudin karuwa ba za ka ce sadakin karuwa ba kudin da ake bawa karuwan an ji an neme ta shi ma haramun ne sannan da kudin da boka yake tarawa ka san boka ne yanzu yana tara kuɗin bokanci in ya baka ka cika ta haram in dai ka sani in baka sani ba a ce ka bincika ba ko yana wata sana'a ba yana kuma bokanci nan ba da zai ce in mai wara'u ne kai ka kiyaye abin hannunsa gaba ɗaya eh shine muka ce ayin maganar da malamai suke cewa shi wannan wato makaruni ne baya cikin haram eh an gane ko wanda malamai sun yi maganganu a kansa cewa gashi hadisin da wasu suka ce kuma an ma tafe wannan saboda ne annabi hadisi ibn abbas annabi ya ba wani wanzani kuɗi bayan yayi masa aiki sai aka ce to banda wannan an yi tafsirin sa kamar hadisin ababen da suke ketara suke karya sallan mutum ne ai shi ma abubuwa uku aka kawo har da cewa idan wato mace ta wuce ta gaban mai sallah to kaga hadisin aisha sai tafsirin sa a tafsiri ba'd al'am suke kira cewa hadisi yazo ya kawo abu am sai kuma a zo a kalli wata aya ko hadisi ya kasafi da na ga tace kare wucewa ta gaban mai zalla tace a gaban sa nake nake kwanciya idan ya zo yin sujjada ya ture ka ba ta sai aka ce to banda mace to irin wannan ne akwai fitu ne da ba ma so mu shiga wato gurin cewa to Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa wato wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta musu wa inna allaha lalle ubangiji madaukakin sarki yin ba'di ikrahihinna bayan tilasta musu din gafurur rahim ne gafara ne rahimu kuma mai jin kai tutuwa da wa ake bare suka ce da duk bangarorin bangarorin guda biyu wanda ya tilasta musu din sai ya dawo ya tuba to fa inna allaha gafurur rahim ko kuma su da aka tilasta wa suka zo suka tuba fa inna allaha gafurur rahim duk zai hawo duk wanda ya tuba a cikin da wanda ya sa aka yi karuwanci sai sai da kai karuwanci duk in suka tuba Allah zai gafarta musu shine fa inna Allah غفور رحيم يا الله يجيب نعم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Allah maɗaukacin sarki yace wa laqad anzalna ilaykum ayati hakika mun saukar muku da ayoyi mubayyinatin aw ta kira'ar mubayyanatin wato mun saukar muku da ayoyi mubayyinatin wanda suke bayyana abubuwa a fili laula in sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا لولا duk wannan kaga karar Allah ya rika fito da abubuwa karara cewa dan me yasa da akai kaza ba ku kaza ba ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abada duk Allah ya bayyana karara shine mubayyinatin kuma farkon surar ma haka Allah yake suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun shine bayyana shine mubayyinatin din har yanzu komai in Allah ya fito da cewa Allah ya saukar muku da ayoyi mubayyinati wanda suke fito da abubuwa karara wa matsalan da wasu misalai hukunta hukunta labarai minan ladina khalaw min qablikum ai baratan kenan na waɗanda suka shuɗe kafin ku shi ta malamai suka ce matsalan ai labarai na waɗanda suka shuɗe kafin ku wa ma'izatan kuma an muku wa'azi shine ya'idukumullahu wa'azi ya karbe laula kaza Allah yana ta wa'azi ne za a ta mu'minan ana ce za a kana bin sabi to Hamna bintu Jahaj ana ta ga mutum ne yasa ina ma lokacin da kuka ji kaza kaza kuka shine wa mau'izatan da wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah duk wannan abubuwan da ake faɗa wa kiwul ayaba wa la ta'dibul ladina ai wa'azi ne duk ana yi ne don mu hankalta mu gane cewa Allah baya san kaza an kai kaza jewa kaza to sai Allah yake na'am الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
na'am المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة amin
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah ya ce Allahu nuru samawati lalle Allah madaukakin sarki shine nuru samawati hasken sammai wal ardi da kasai kisa da suka ce annur yana cikin sunayen Allah madaukakin sarki wani zai ce to yasa ake sa nur a ce wani nura um, ana gaya wa mutane sai aka ce ai shi ba mai ma'arifa bane ba mai ma'arifa bane mara ma'arifa ba shi da matsala kamar aliyu ne kaga shi ma suna Allah ne al-aliyu to amma ba a taɓa kiran sai na ali al-aliyu ba to mai ma'arifa shine sunan Allah kamar da Usaini ne yake faɗa a qawaidul musla saboda haka mai ma'arifar shine na Allah madaukakin sarki to Allahu nurus samawati lalle Allah madaukakin sarki shine hasken sammai da kasai sai Allah yake masalu nuri kuma kaga ai akwai hadisi idan annabi alaihi salatu wasallam adabul mufrad yana nan bukari ma ya kawo cewa idan annabi alaihi salatu wasallam ya tayi sallar dare yana cewa alhamdulillah allahumma lakal hamdu kai ko anta zu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu sai anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna shine mahallu kai kaga annabi da kansa ya kirawo Allah madaukakin sarki annur dawa ba a gaya wa Allah sura sai dai Qur'ani ya faɗa ko hadisi shi za ka ce ba alƙadimu ba suna Allah ba ne sifar Allah ake jinginawa shi za mai mai ɗawiya ce ƙadimun ko bilanki ha saboda haka shi ne ko kuma ka dandana wa sifar Allah kamar misali wajen shiga masallaci a'udhu billahi a'udhu bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim sultan shi din aka jingina wa wannan al-qadim amma ba sunan Allah bane da kuma ikon sa wanda yake da dadi amma ba wato ba a gaya wa cewa ba za ka ce ba za ka haifi yaro wanda ka sama suna Abdul Qadim ba ko Amatul Qadim kuskure ne domin ba sunan Allah bane duk sunan Allah akwai sifarsa amma ba duk sifar Allah wace sunansa shine ka'idar da suke faɗa to shine yace Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da kasai da kasai masali nuri misalin hasken nata to a nan gurin jama'a ga kowa zadin basir za ga ya kama mutanu guda hudu shi kansa mala ibnu kafir da salon malaman tafsiri suka ce masalin nuri azamir yaudu ila maza misalin haskensa kiwa wasu malamai suka ce misalin hasken wato Allah madaukakin sarki a zuciyar mumini wasu kuma suka ce a misalin hasken annabi alaihi salatu wassalam wasu kuma suka ce a misalin hasken qur'ani kansa amma magana da ta fitowa shine masalin nuri misalin hasken wato Allah madaukakin sarki a zuciyar mumini na fikira ce da Allah da Annabi yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani wannan magana ta fi karfi cewa wannan hakkin fitrar da aka halicci mutum shine matsalin nuri kamis kaje za mu gane wannan mun je gaba sai Allah yake kamar alkuki ne haka malaman mu na zaro suke cewa alkuti shine za a yi gini da za ka ginin da duk gida za a ga katangar ta kai aka faɗi eh to sai ga sai rara ke ciki ta waje can arzeja amma a nan a rage ke sai a sa fitila a ci balba wanda da haske a ci wata ila ko dan gilas ko kuma leda sai ga hasken na reflection cikin masallaci ko cikin ɗaki ko gida to shi ke kira alkuti shine wani arabi da yake a tsaka sai ba wuce ke taga abaka shi sai ce kaga ai ai larabci ne asalin sa abaka yana nufin taga ke shi ma ba larabci shi ma ba wuce shi ce taga kawai yake ne ba dai ka gane ba shi ne kawai to sai wanda haka sai ce matsalin nuri ka miskati misalin hasken nata kamar alkuki ne fi ha misba wanda aka sa a tibalbal ko fitila a cikin alkuki yake al-misbahu fi zujaja wannan fitilar tana cikin karau ka ji ba da reflection din ai ko na fitar hasken ya tana cikin karau shine gilas to amma abin tambaya kafin mu ji anan to na ga akwai akwai malamai da yawa a gabana da kuma Allah ramomi cewa misbah da al-misbah nan an kawo wanda ba ma'arifa sai kuma aka ce al-misbahu ne ma'arifa duk ɗaya ne ko suna da bambanci kamar da muka zo muka ce inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ko muka ce al usru din nan na farko da na karshe duk ɗaya ne amma yusran ta ɗaya da ta biyu ba ɗaya ba haka ne saukin farko ba ɗaya yake da sauki na biyu ba to Allah ya jarabe ku da kunci to saukin da zai kawo muku na farko da na biyu ba iri ɗaya ba saboda muku albishir sun cewa za ku samu sauki kunci kan kunci to kunci na ɗaya ne ya biyu ku karo na biyu wahalar da muka shiga da ita ce ta kuma gunmu amma saukin da zai zo wanda zai zo ba irin da ba ne to shi za ce magana anan malan suka ce kamis sakin fi hali ba kamar alkuki ne wanda a cikin sa akwai fitila almisbahu fi zujada fitila kuma tana cikin karau tana cikin gilas shine suka ce fitilar farko da ta biyu duk ne na kawo wanda yake wanda ba ma'arifa ba da ma'arifa in kaga wannan kalma alqurani duk abu da yake ne wannan ne kira wannan ma'arifa to duk ne to wannan fitilar isa da fatara da haka wannan fitilar misbahu din shi zujaja tana cikin karo sai Allah yake azujajatu an kuma mai maimaitawa zujaja anan kuma azujajatu wannan da ma'arifa wannan ba ma'arifa domin bi take azujajatu wato ita ko shi ko wannan karaudin saboda fitilar da take cikin sa saboda hasken da yake bayarwa ka annaha kaukabun kai ka ce tauraro ne durriyun wanda yake walkawa daga aduru ne shi kuma ana nufin lu'lu'u kamar tauraron da yake wulkawa saboda haske yuqadu min shajaratin wanda ake wato kullo shi ake kullo shi daga wata bishiya mubarakatin mai albarka zaitunatin wata bishiya ce kamar ka tambaya za ka ce ba bishiyar zaitun domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce kullu zaita wa dayyiru bihi fa innahu min shajaratin mubaraka ku ci zaitun ku rika yin mai da shi domin yana daga bishiya mai albarka wa tinu wa zaitun wa turi sinin tambutu bidoni ko bidoni sana'a ko bidoni wa sirrin lil akili ita ce dai wannan bijiyar da muka bayani a baya to sai Allah barokacin sarki yake to ita wannan bijiyar zaitunatin ta zaitun ce wanda za ga a can da Filistin wanda suka je za ga ko tarihi yake biya za ga suna da wannan bijiyar da yawa Allah yake la sharqiyatin wacce ba ta gabas wala garbiyatin ba kuma ta yamma me yasa aka kawo wannan saboda ita bishiyar zaitun tana buƙatar haske ko da yake domin wannan haske ranar shi yake bada mai to idan a gabas take rana ta ina take bullowa eh ta gabas to inda take bullowa lokacin da take ba ta hasken sosai man zai yawa amma da ta bada baya za ta faɗi ko ba za ta samu mai da yawa Allah ya sa an gane abin da nake so in faɗa to yi da Allah yake ba ta gabas ba ta yamma domin ka kai ka gabas lokacin da rana za ta fito ne za ta amfana kawai idan ka kai ta yamma lokacin da rana za ta faɗi ne za ta amfana da hasken rana sai Allah yake ma to ba ta gabas ba ta yamma tana ina tana daidai tsakiya inda duk inda rana ta je tana samun hasken ta sola kenan ka ci ka saboda haka duk lokacin da lokacin da rana za ta tafi ta kule gaba ɗaya dawa ta gama shiga kawai saboda hasken ta shine Allah zai gaya ba cewa saboda cikar da kai cikar da kai na haske ya ka ce ma to ya kadu zai shi ha yobi saboda hasken da ta samu wato energy ya cika kai ka ce manta zai zai kama saboda cikar da kanka shine kadu zai shi ha yobi walau lam tamtasu naru ko da wuta ba ta ba saboda cikar da yi to gashi nan sai Allah yake nuru na ala nuri haske kan haske to can kar ku manta mun ce masalin nuri hasken mumini na tikara to nan kuma mun ce nuru na ala nur mun yadda inda mun yadda akan mumini yake magana da hasken da ubangiji ya sa masa na farko to nurun ala nuri nurun ala nuri din na kira nurun din farko da nurun din bi duk ɗaya ne ko suna da bambanci idan kake suna da bambanci to mun yadda nurun din farko shine wancan masalu nurihi da muka biya shine hasken fitara kullu maulidin yuladu ala al-fitara fa abawahu yuhawi dani yawi nasrani ila tilal hadith to ala nuri tunda mun ce in na kira ta zo na ɗaya ba shine na biyu ba to ala nuri nuri din na biyu wannan haske ne shine ba da wasu ce kamar da malam kanki ya faɗa a du'a bayan yace hasken da ake nufi shine hasken wahayi da annabawa suka zo da wato wato wannan bayanin da malam shi yayi daban kai cewa haske na farko nurun shine masalin nuri da muka biya hasken ubangiji da yake a zuciyar mumini domin shine nurun samawati wal ardi yake nurun ala nurin haske na biyu kuma hasken wahayi da aka aiko annabawa suka zo suka wayar ma da kai wane ne kai ya dillahu li nurihi Allah yana shirye da mutane da hasken nan nasa domin shine nurul samawati wal ardi man ya ga wanda ya ga dama wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kana Allah yana buga misalai ga mutane misalai kala kala wanda mun ga al-Qur'ani wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki alimun masani ne bi kulli shay'in ga komai duwawa ne mu ta cika gaskiya kuma kamata ya ce mun tsara ta ayo amma za mu tsaya anan abubuwan da muka fara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana na'am to wannan to to alaikum assalam wa rahmatullah na'am haka ai na faɗi kamar mafita na na'am haka za su ta faɗakarwa na'am ita yin take ne karfi dama bali gariyu bali gariyu biye da hila ta haka Mm. Mm. haka wane mutum wannan shawara ce ne cewa Allah bai amma matsalar kana ta bakanar ni ka ga bana layin malamai almajiri ne yawa iya abin da zan iya faɗa nake iya faɗa nan ba na cikin malaman gaskiya ba na cikin su abin da yake faruwa shi ne duk wannan abubuwan da ka faɗa suna da fa'ida cewa wato da malamai da gwamnati da sarakuna su shiga a haɗa kai wajen yadda za a amma ka lura ya akwai kwanakin baya akwai garuruwan da suka ɗan yi hoɓɓasa na wajen sauƙaƙa abubuwan aure kana ji yadda aka yi musu ta haka har bbc sai da ta ɗauko ta ka kuma wallahi wannan mafita ce na rage zina cewa suka sauƙaƙa cewa a sauƙaƙa aure a sauƙaƙa aure za ga har abin sai da ya zama abin wasa ma a media sai a sako shi kawai a ce kaza masu media suka mai da abun abun topic of discussion kawai shi ke aka yi ya wuce amma wannan yana ɗaya da cikin hanyoyin da za a maganta wayannan barnar yana ɗaya daga ciki na'am Allah ya tsayar da ta haka na'am
wanda wasu mutane waɗanda ba za mu san su ba haka suke san wani abin su faruwa.
gaskiya ne gaskiya ne
Mutum wannan Mm.
abu ne wanda suke ƙungun sa'a ta suke.
gaskiya ne ta shiga ta shiga eh to Allah ya dadar da mu Allah ya rubuta sarki ya ruba mana asiri duniya da lahira akwai yalla bai yake gaya mana na'am eh ai in kana cewa mu ni ba ba malami bane alwajiri ne yawa ba na cikin malaman da za su yi wannan abun wallahi ba na ciki. zan ga yawa malamai na to yawa zan ga yawa mutum ce ga sakon yalla bai cewa ni ni ga nawa hasashen kuma ga shawarwari da ake gani cewa wallahi ko jiya sai da yanzu tuku wani malami akan irin wannan matsalar nake ce masa akwai matsaloli da yawa nake ga masa shi yana da mimbari kuma ya kai matsayin professor a a- abin nan nake ga masa nake to ni ya ya abubuwan da nake hangi to kaga wannan wata kila idan ya jawo mimbari zai ita kuma sannan um, a mataki ma boko ake ji ya ya kai tafi da zatul muntaha ko yawa to wannan shine na'am alaji amin ma haka haka na'am haka haka yake a takule gaskiya ne gaskiya ne maganar da alaji yake tana kan hanya cewa ga abu mai sauki da muke ganin sa ko wannan abubuwan fa suke dokanar Allah madaukakin sarki sai ga musibu suna shigowa a rasa kai ina suka shigo ko wani insecurity da ake ta surutu wallahi in ba koma zuwa ga Allah ba za a samu sauki ba wallahi dole sai mun koma zuwa ga Allah sai mun yadda da wannan in kuma ba mu yadda da wannan ba to za mu ta shan wahala magana dai ne ta wannan yau za ka ga mutum shiga yake ba ruwansa kai kai za ka yadda shiga da matarka wani kato ya zauna a kusa da yake ba sai ta sai za ka yadda amma ba ruwan mutane yanzu akwai lokacin da ana wannan na taɓa faɗa a karatu na a baya cewa aka taɓa kama wani bawan Allah shi mota haya yake shi haya yake shiga baya tashi shiga misali da gidan zu zuwa asibiti kawai baya tashi shiga sai ya gama ta tashi kuma ba inda za shi kawai ya zauna a kusa da ita ne kawai ji kawai abin da zai kenan in ya zauna a kusa da ita eh tana fita in ya ga kin mata sun fita yace akwai nan Na'am, Dutta. Wane mutum? Wane mutum? Mm. Wato an zo dai kurbu sa'adin kamar alamatin sa'atin kubara. To Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya dace da mu. abubuwan da muka faɗa daidai aka ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah maka hutun sarki ya ce mana muna da gowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa mana kusa Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi akwai rage-rage da aka yi akwai alaji lallabi da cikin iyaye namu a wannan unguwa Allah ya masa rasuwa kana biyu kenan muna fata Allah wa ɗaukakin sarki ya yaje masa iyalansa kuma Allah ya ba su juriya da hakuri akwai yallawayi a alaji da fayi shi ma an ce yana asibiti illa bai din namu kun gane yawa shi ma yana so wata muna roƙo Allah ya tashi ka wadin sa Allah ya roƙi sarki ya sa darurar ta zama kafara duk wanda kai mana wasiya da addu'o'i Allah ya roƙi sarki ka ka biya shi bukatun sa da kai akwai yan uwa da za su jaraba ta promotion da sauran jarabawa Allah ya roƙi sarki ka yi riko da Allah ya Allah ka agaza musu ka sa ta zama wato wato ambasadoji ko da na musulunci ina roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da shugaban da madaukaka wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta so a gaba Allah ta gane mu Allahumma qulna fi la ilaha illa wa la tajna ila anfusina qata ayn aw kana mudani sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin